الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله salafi na za mu tashi na? babun? littafi na yana cikin mota nuwan gaurin قال الإمام البخاري رحمه الله باب البكاء عند المريض كوكا ولمر اللافية قال حدثنا أصبغ عن ابن وهب قال أخبرني عمرو عن سعيد بن الحارث الأنصاري أنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال يتي اشتكى سعد بن عبادة شكوى wato sa'ad bin ubada ya kai wata ƙara ta tahu nabi sallallahu alaihi wasallam shakawa huna rishin lafiya annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya zo masa ya oduhu a abdurrahman bin au domin ya ganshi tare da abdurrahman ɗan au da sa'ad bin abi waqas da abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu falamma dakhala alaihi lokacin da ya shiga abunsa fa wajadahu fi ghashiyati ahli sai ya shame shi cikin wato gashiya to yana cikin magagi wato wanda a lokacin iyalansa sun zagaye shi faƙala sai ya ce ƙada ƙaba ya riga ya cika ƙalu sun ka ce la annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ƙada ƙaba ƙalu la ya rasulullah babakan nabiyu annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi kuka kaga ba wai matacce ba ne marar lafiya ne amma annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya yi kuka falamara alƙaunu boka annabi lokacin da mutanen sun kaga kuka annabi sallallahu alaihi wasallam baqaw sai su ma sun kai kuka faqala sai ce ala tasma'un shin ba za ku ji ba inna allaha la yu'adhibu bi dam'il ayn Allah baya azabatar da mamaci da hawayen idanu wala bi huznil qalbi ko da bakin cikin zuciya walakin yu'adhibu bi hadha sai dai yana azaba da wannan wa ashara ila lisanihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuni zuwa ga harshen sa abinda harshe ga fada aw yarhamu ko Allah tabaaraka wa ta'ala yayi rahama wa innal mayyita yu'adhabu bi buka'i ahlihi alayhi amma mamaci Allah tabaaraka wa ta'ala yana mai azaba da kukan mutanensa a kansa wa kana Umar radiyallahu anhu yadribu fihi bil 'asa Umar ya dala tabbata masa duka yake da sanda wayar mai bilhijara kuma ya yi jifan mutum da duwatsu wa ya hafi bitturab kuma sai ya wato watsa ma mutum ƙasa haka umar radiyallahu anhu in ya ga mutum na kukan mutuwa haka yake masa baya baya baya baya yarda baya yarda da wannan kenan wannan shi yake cewa shine amru bil ma'ruf wanda hai anil munkar domin mi domin umar allah ya ba shi ikon wato yin ƙoƙarin cewa in ya ga al'amari to da ƙarfi ma za a hana in allah ya baka sulta man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi taghayyur bil yadi kaga ga wanda yake da sulta shi kuma yana da sulta wancan da yake cewa akwai wata ruwaya wato wadda take magana akan cewa min ghashiyati ahlihi bi mu'jamataini ay alladhina yakhshunahu lil khidma wa ghayriha wato wanda sun lullube shi wanda suke mai hidima suna nan cikin iyalai ne ko kuma amma mafi yawan shurrah sun tafi khashi gashiyatu ahlihi alladhina yakhdumunahu wa yaghshunahu lil khidma cha Allah tabaaraka wa ta'ala muna da wannan kalima wa hina yas yastaghshuna thiyabahum lullubewa kenan shine gashiya hal ataka hadithul gashiya ita ce mai lullubewa kuma falan mata gashaha ka gane ko falan mata gashaha duk su ne wannan gashiya babu ma yunha minan nauhi wal buka'i waz zajri an zalika abinda an kai hani minan nauhi na kuka wato ihu wal buka'i da kuka waz zajri an zalika da kuma tsawatarwa daga wannan abu قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشبي قال حدثنا عبد الوهاب حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرتني عمرة قالت سمعت عائشة ناجى عائشة رضي الله عنها تقول تناجى لما جاء قتل زيد بن حارثة لوكتين da labari yazo na an kashi Zaid bin Haritha da Ja'far da Abdullah bin Rawaha jalasa annabi sallallahu alaihi wasallam yu'raf fihi al-huzn annabi ya zauna a inda ake ganin wato ana tsinkan bakin ciki wa ana attaliqu min shaqqil bab ni kuma ina leko ta wato kofar daki fadhahaba ar-rajul thumma qala wato fadhahaba ar-rajul thumma ata aha fa atahu rajul sai wani mutum ya zo manzo Allah fa kala ya rasulullah inna nisaa ja'far lalle matan ja'far wa zakara buka'ahunna ya ambaci kukansu ba amarahu an yanhahunna sai manzo Allah ce ka je ka hane su fa dhahaba ar-rajulu sai mutumin ya tafi thumma ata ya dawo wa kala yace qada na haituhunna na hane su wa zakara annahunna sai ya ambata cewa waɗannan mata lam yu'tina lam yu'tinahu ba su yi mai da'a ba yu'tinahu lam yu'tinahu ba su yi mai da'a ba ba amarahu thaniyata an yanhahunna ya ƙara umurta shi ta biyu akan ya hane su فذهب سيتفي ثم أتى يداه فقال يتي والله لقد غلبنا ني سنرين جايين أو غلبنا نا كو سنرين جايين كو سنرين جايين كو سنرين جايين شك من محمد بن حوشج شك الراوي كينا فزعمت أن النبي ترى يتي النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن الزعم هنا باوي da yake da za'amal ladina kafaru الزعم يأتي بكلام محقق والزعم يأتي بمعنى الكذب wannan idan za'ama ta zo abinda zai mayyaze ka ka gane ta gaskiya ce da wadda ba ta gaskiya ba ka dibi siyakin magana fa za'amat tarayya cewa annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala yace fa hafu fi afwahihin turaba ku zuba kasa a cikin bakunan su fa qultu sai ne ce argama Allahu anfaka Allah ya turmuzar da hancinka wa wallahi ma anta bi fa'ili kai baka aikata ba wa ma tarakta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min al'ana'i kuma baka bar manzo Allah ba daga wahala domin ko da yaushe ana zuwa ana dawowa قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها قالت تش أخذ علينا النبي النبي يا كرفي القولي أقوم عند البيعة لو كتم مبايعة ألا ننوحا kada mu yi ihu falamma wafat minna imra'at fama wafat minna imra'at ba wata mata wadda ta cika wannan alƙawarin ghaira khamsi niswa in ba mace biyar ba ummu sulaim da ummul ala da ibnatu abi sabra da imra'atu mu'ad wato ibnatu abi samra imra'atu mu'ad wa imra'ataini aw ibnatu abi sabra wa imra'atu mu'adh wa imra'atun ukhra wadannan sune matan da suka cika ko kace ummu sulaim ummu ala ibnatu abi sabra imra'atu mu'adh kenan da wasu mata guda biyu kaga biyar kenan nan ga ummu sulaim ga ummu ala ga ibnatu sabra bintu mu'adh kenan uku kenan sai imra'atayn kaga guda biyar ko ibnatu au ibnatu abi sabra da wamra'atu mu'adh da wamra'atun ukhra waɗannan su ne waɗanda sun ka cika a lokacin da sun ka zo wurin mubaya'a akan cewa kar ku yi kaza kar ku yi kaza kar ku yi kaza an ka ambata musu dokoki to waɗannan duk ba su yi ba sai waɗannan babun alqiyamul janaza sai miƙewa lokacin da mutum ya gagawa قال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا الزهري عن سالم عن أبيه عن عامر بن ربيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم إذا كنت كغاوا فتاشي sai in ta wuce sai in ta wuce ku qala sufyan qala az-zuhri akhbarni salim an abi qala yace akhbarna amir bin rabi'a an an-nabi sallallahu alaihi wasallam bari mu kammale wannan babin shi ma dan yana tare da wanga sai mu magana akan qiyamu al-janaza babun mata ya qa'uru idza qama lil-janaza idan ka miƙe ga sallar gawa yaushe zaka zauna قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه عن النبي النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأي إذا رأى أحدكم جنازة جنازة إذا يمكن يجا جنازة فإن لم يكن ماشيا معها إذا بيت في تارد إتبا فليقم تو يتاشي حتى يخلفها sai in ya wuce ta أو تخلفه كو توجه شي أو تودع من قبل أن تخلفه كو كما غباني أكاو تقونش سي كما أعجى غاوة كيكينا كان أنا نزوني أنا تهيدا غاوة ذاك ميكي سي أنك أجي تجا توس إياه جماعة القيامة أنا جنازة malamai sun yi magana akan me aishin hikima kuma wannan tsayuwa akan gawa ko da gawa kafiri ce ko da gawa kafiri la farka baina gawar musulmi da gawar wanda ba musulmi ko da gawar kafiri ce ka gani in ka abun ga sai ka miki ka miki domin mai ikramu farko dai akwai girmamawa ga jalla jalaluhu da ko mala'ikan da ya ɗauki abun gashi rayuwar shi a gani to amma alkiyam akwai hadithi wanda ya zo a kan adamul qiyam sai malamai sun ka jamma a tsakaninsu ko da in imamul bukhari ya kawo shi sa'annan sai mu kammale shi sa'annan babun man tabi'a janaza fala yaqud hatta tuda amma nakibul bita قال حدثنا أحمد بن يونس حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبيه قال كنا في جنازة mun kasance a wurin jana'iza fa akhadha abu huraira radiyallahu anhu bi yadi marwan sai abu huraira ya rike hannun marwan fami fajalasa sai sun ka zauna qabla an tuda gabanin a aje gawar faja'a abu sa'id radiyallahu anhu fa akhadha bi yadi marwana sai abu sa'id ya zo ya karbi ya rike hannun marwan fa kala ce qum fa wallahi laqad alima hadha wannan ya sani annan nabiya sallallahu alaihi wasallam wato yana nufin haza shi abu huraira ke yake cewa wallahi laqad alima haza wannan ya sani annan nabiya sallallahu alaihi wasallam nahana an zalika annabi ya hane mu akan haka faqala abu huraira sai abu huraira yace sadaka kuma yayi gaskiya annabi ya hana yana in ka gagawa ka miki sai a wuce da ita ko kuma a aje ta gabanin a kawo ta agun da kake babu man tabi'a janazatan babu kenan wanda ya bi jana'iza fala yaqud hatta tuda kar ka zauna sai an ajita amma nakibir rijal daga kafatun maza fa in qa'ada umira bil qiyam in ko ya zauna gabanin a aji gawar ana umurta shi da tashi kenan yanzu sawa'un ka rige gawa kana makabarta sai ka zo ka gaji da tsayi sai ka ce bari in tashi zaune in bari in ka gaji da zama abin ga tsayi sai ka ce bari in zauna kana ganin gawan nan ta zo to tashi ko kuma ya hanka je da gawan nan kar ka zauna asa ya aje ta daga kafadun mazaje sa in kai ba ka iya tsayi ma ka dai tsaya in amma an ka aje ta shikenan sai ka zauna ko ka tsugunna amma matukar an shigo da gawa ka tashi ko kuma kun shigo da ita gabanin a aje ta daga kafatun mazaje sai ka zauna wannan khalafa sunna qala hadathna muslim yani ibn ibrahim hadathna hisham hadathna yahya ana abi salama ana abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi yace idza ra'aytum al-janaza faqumu duk wanda ya ga gawa ya tashi faman tabi'aha wanda ya bi ta fala yaq'ud to kada ya zauna hatta tuza sai a aje ta daga kafafun mazaje yana in ka bi gawa baka zaunawa sai an aje ta daga kafafun mutane babu man qala li janazatin yahudi babu man qama li janazatin yahudi sai kuma babin wanda ya tashi ga janazar ba yahudi قال حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا هشام عن يحيى عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال مر بنا جنازة قاوة تاوتي منا فقام لها النبي سيما زاء الله يتاشي فقمنا به مما منك تاشي da tashin manza Allah faƙulna sai muka ce ya rasulullah inna ha janazati yahudi ai janahizar ba yahude ce qala manza Allah ya ce idza ra'aytumul janaza faqumu in kun kaga jana'iza ku tashi kenan sawa'un yahudi aw ghayr yahudi ga hadisi muttasilun bihi qala hadathana adam hadathana shu'ba hadathana amr bin murra qala sami'tu abdurrahman bin abi layla qala yace kana sahal bin hunayf wa qais bin sa'd qa'idina bil qadisiyya suna zaune a wani wuri da ake ce ma qadisiyya kamarru alaihima bil janaza sai an ka wuce da gawa akan su faƙama sai sun ka miƙe faƙila lahu ma an ka ce musu innaha min ahalil ardi ai wannan wannan gawar da kuke gani ta ƴan ƙasa ce ma'ana ƴan ƙasa ai min ahalil zimma kafirin amana kafirai ne amma waɗanda ba a me yasa an ka ce musu ahalul ardi don ba a yaƙi da su kun gane ko ga mun da waɗancan ne sai a ce alharbiyi wannan ahalul zimma su ne ahalul ardi faƙala sai ya ce innan nabiya ai annabi sallallahu alaihi wasallama marar bihi janazatun sun ka ce wato shi abin gashi abdurrahman bin abi laila sahal bin hunayf da qais bin sa'ad sahal bin hunayf da qais bin sa'ad su ne faƙala sai sun ka ce innan nabiya lalle annabi sallallahu alaihi wasallama marar bihi janazatun an wuce da gawa fa kama sai ya miƙe wa qila lahu an kace inna ha janazatu yahudi ai janazar ba yahude ce an gane ko fa kala yace alaysat nafsan ba rayuwa bace alaysat nafsan kun ga kenan tashin nan la yahtassu bi janazati almuslim duk janazar da kaga an biyo da ita ka tashi ka tashi domin in ka tashi wani hadisi na Abu Qatada na Anas marfu yake cewa inna ma qumna lil malaika mu mun tashi ne domin mala'iku waɗanda suke zarare mu girmama su ko kuma wani hadisi da na Amr da yake cewa marfu'i ne shi ma inna ma taqumuna i'zaman lil ladhi yaqbidu an-nufusa kuna tashi wannan tashi hikimar shi girmama mala'ikan da ke karɓar rayuwa ko kuma lafazin ibn hibban yake cewa i'zaman lillahi alladhi yaqbidu al-arwah kenan hikimar tashi girmama Allah wanda yake huwa alladhi yatawaffakum bil-layl wa ya'lam ma jarahtum bin-nahar Allah yake karbar rayuwa to girmamawa zuwa ga wanda ya karbi wannan rayuwa wa qala abu hamza an al-a'mash ana amru ana abi an ibn abi layla qala yace kuntu ma'a qais وسهل رضي الله عنهما فقال sai sun kace kunna ma annabi mun zamo tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wa qala zakariya an ash-sha'bi an ibn abi layla kana abu mas'ud wa qais yaquman lil janaza kaga abu mas'ud da qais suna tashi domin gawa inan wannan haka yake tashi domin gawa ina wannan za ka gane kamar nazirin shi jama'a kamar ziyara makabarta ya halitta ka ziyarci makabarta kafirai kamar yadda nan tashi la ya su bi janazatul musulmi hakan nan ma ya halitta ka je makabarta shin jama'a me ya kai ka makabarta kirista ko ta kafirai ce wallahi na ta yi ne dan zurul qubura fa innaha tudhakkirukum al-akhirah manzo Allah ya ce ku ziyarci kaburburra domin kaburbura suna sa ku tuna da lahira to sawa'un kabarin musulmi ne ko na kafiri duka ku ziyarce su kaga ba da fi ka kabe janazar wato ai ka tayi ziyarar ziyara kabari makabarta ta kafirai ka bi wurin makabartar can sai ka ce bari in shiga dan ta kara maka lahira wato tsoron Allah kuma akwai wani ruwaya da gama da yake magana in ka bi makabarcin da su kai musu albishir da wadda salafi yake so wadda salafi yake so akai su wuta salafi abin da yake so akai su wuta ya waɗancan kai su wuta ka dace na a su waɗannan hadda giya ma alaji ka ƙara hadda giya wasu suna hadda shaye-shayen giya da sauransu duka suna tafiya to kaga ba wai ba wai bin gawar zaka yi ba bi daban ziyara daban ba ka bin ziyarar tashi tashi eh wurin tashi alkiyama eh ya an tashi sai ai mata ne eh har da kiɗi wanda ga tashi don ya ga ta biyo zai zauna kuma ya tashi da kiɗi
sun za su ba ruwanka da kiɗinsu in dai ita ce babu ruwanka da kiɗinsu kai abin da ya tayar da kai akwai hikima guda biyu ko hikimar abin da ya sa ka tashi don girmama mala'ika da ta karɓi ran ko kuma girmama Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya karɓi rayuwarsa kowane kuma cikin ka in suna so su su je da kiɗi da rawa kai dai gawa ka gani Mm. ai in ka zo wurin binne su ba suna gine-gine ba su gina kabari wani ma lokacin ma ha- ha- har su sa akwatin ne da giya da wani abu duk su kai to amma da kuɗi duka su kai da tufafi masu tsada da zinariya ma wasu suna sawa to kuma duk wannan bai hana a ce ka ziyarci makabartarsu ba domin ta ƙara maka jin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala domin waɗannan abu hakan ne in sun ka wuce su wuce da kiɗi su wuce da rawa su wuce da mi gangunman su amma duk kai ka tashi domin ta ƙara ka girmama mala'ikan da ta karbi wannan rayuwa girmama mala'ika wanda ta karbi wannan rayuwa na mu tashi hamlin rijalil janaza dunan nisa ka gani ko maza ga ɗaukar gawa ba mata ba نعم آه، على الاستهباب القيام للدلالة على الاستهباب على الاستهباب بسم الله الرحمن الرحيم قام- قال إمام مسلم رحمه الله باب تبلغ الإحسان